محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول جاب الله سبحانه وتعالى كيف حتى المؤمن سافيا كما أسيب من ثلاثين لنا مختصر الأفضلين ما شاء الله الحمد لله من جاد يا وأسفل سفر hankali a hankali ta kuma mun kusa shiga matsalolinsa masu zurfi da bukatar a riƙe su sosai muna fasali a al'aukat kwana biyu da suka gabata ko uku darasin da ya gabata mun tsaya kan وضروريهما جزاء ذهب العدد إلى الغروب يوضع جاشة والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها آه يتسلى المغرب مختار انت شيني دجالانا تاباتي gwargwadon abinda za a yi kallon ita magaribar a cikinsa bayan an haɗa sharuɗanta ma'ana idan aka ce lokaci ya shiga rana ta faɗi asali akwai dama magana a kan ya kamata da ya faɗa mana wannan shi shigan lokacin asali na magariba yaushe ne daga rana ta faɗi ko? shin wuyan gudan ranar nan ne ko ko sai duhu ya faɗi daga ranar nan da muke gani gudanta shi wannan fatsi-fatsin yana kuya to magarba in dai a garin da kuke wannan abin ya bace ba a ganin ba a lura da akwai haske ko ba haske ba sai duhu ya yi ba bal yana da cikin abin da malamai suka ambata ma cewa alama ce ta masu bin hanyoyin bid'a saurarawa a ce sai an ga duhu ya yi taurari sun fito wani abu masu bin shi'a ko shan ruwa ba sa yi in an kira magarba dun ana azumi har sai sun ga taurari sun tafi wannan su kaɗai ne masu wannan ba'in sauran mazhabobin sunna baki ɗayan su da hanafiya da malikiya da shafi'iya da hanbaliya buyan ranar nan tana buya to magarba ta yi mu dai nan akwai wata al'ada ta bahaushe da ya saba da na san ba wannan al'adar ba ce ta wancan ba a ƙidar waɗancan ba ce inda ba a san ta ba an daɗe dai akan wannan za a ga mutane da yawa in ranar gudanta ya buya sai a zauna a yi jira ba za a kira sallar magarba ba har sai an ga duhu ya yi sannan ake yarda da magarba ta yau wato ranar tana buya buya zai zama cewa ku a garin ba kwa buya saɓanin yadda idan mutum yana jirgin sama zai rika hango ta gashi lokacin magarba ta shi yana sama shi wannan hukuncin su daban shi ma sai ya ga baya ganin ta sai a inda dai kake in ba ka ganin rana to shi ne lokacin magarba ta yau da gudan nan bangwale ne ya kuwa a bayan duwatsun gari ko jejin gari ya ta kwanta haka ba kowa duk a garin ba mai ganin ta to shi ke nufi a kira sallin mai shi ne ma'ana to kuma muftarin ta ya shiga kenan daga wannan har zuwa lokacin da ya ishe ka a ce ka haɗa duk sharuɗin sallah ma'ana an yi an ji an yi tsarki an yi alwala an samu duk abin da ya kamata a samu na dai wanda yake sunansa sharadi a sallah a isar a shigar da shi a wannan lokaci kana gama cewa assalamu alaikum wa rahmatullah na sallar magriba to iya muktanin sallar magriba shi abin da ke bayyana wa kenan ina fatan zuciya yau ma'ana ba shi da tsawo ba lokaci ne mai tsawo ba da za a ce sai an ga wani abu daban kawai gama sallar nan ta magriba to muktanin da ya fita shi yasa za ka ga lokacin da ake bayarwa na jira na sallar magariba bai cika yawa kamar sauran lokuta ba yau wani kai jiran ya yi yawa to za a ga cewa magaribar lokacin da kuma zai yi nisa har ya zama nan da nan an fita daga lokacin wato muhtari yau sannan sai ke cewa wal muhtaru lil isha'i lokacin sallar isha'i shi kuma muhtarinsa min maghibi shafaqi daga lokacin da shafafi ya huya shafafi shi ne jaji jaja guntun abin da ya rage na hasken ranar nan yana yin akwai wani ja da yakan daɗe ko to wannan dan yana wucewa in dai ya buya babu shi to shi kuma shine lokacin muktarin wato isha'i ila sulutul layl to nan shi ya sa masa iyaka shi kuma har zuwa lokacin da wato kashin farko in an kasa dare kashi uku to kashin farko yake kare ma shi ne ake ce masu rutun dare za ka duniya cewa talatin dare ko to talatin an yi rutun ne wato kashi biyu cikin uku amma sulutu daya misali idan rana tana faduwa karfe bakwai misali yanzu ta kusa da bakwai ko to ka kaddara bakwai din alfijir kuma yana fitowa kafin biyar yanzu yau to kaddara ma biyar za ga za ka samu awa nawa ke awa goma cif to idan ka raba wannan goma kashi uku kaga za ka samu awa uku da ƙari a kowane kashi to daga magariba ka ƙara awa uku da ƙari kaga goma da wani abu kenan to lokacin mutarin isha yake ƙari shine ma'ana abin da ke shine sulusin dare na farko ya ƙari na fatan fahimci abu yace wa gururiyuhuma wannan kwatance ne ne na ba kada ka dauka cewa a kowane lokaci goma misali na ba a yi yanayin da muke eh inda yanayi yakan canza akwai lokacin za ka magariba muna yin biyar da arba'in wani lokacin karfe shida mako yawa sai ga magarba ta yi to gwargwadon dai yadda yanayi yake a yanzu dare ne ba shi da yawa lokacin sanyi ya zo za ka kuma dare ya fi yawa a wuni ya ɗin taƙaita to yanzu wuni ne aka buɗe tashi tunda da shi yanzu tun karfe biyar aka tada ikama wannan tada ikama ce lokacin shigar kwatun wajen da talatin da shida ne ma zuwa arba'in lokacin muktari na farko kaga lokacin yana abin nan daren ya ragu sosai wuni kuma ya ƙara buɗe da tun da za a ga magaribar ba a kiran da sai kusa da bakwai to sai kuma yake cewa wal muhtar wa daruriyuhu wa daruriyuha ila tulu'i al-fajr nan yace daruri na sallar isha'i shi kuma har zuwa wato fitowar al-fajr kitowar al-fajr al-fajr na kitowa shi kenan daruri na isha'i ya kai hadda magariba a nan yawwa wannan shi ne ya dace na wani ko kuskure daruri ma ya kamata kamar yadda ya faɗa ya hada a zahar da la'asar to haka nan magariba da isha'i to abubu na wani sai sa wa daruri ma yasa ga nasu da dace a bin da abu na wa daruri wa daruri yuhuma darurin su su biyu da magariba da isha'i ba an ga mana darurin magariba shine gwargwadon ka sallaci magaribar ba kana yin sallama shikenan magariba muktarin ta ya fita an shiga mai kenan daruri to darurin yaushe ke karewa sai su haɗu tare da isha'i sai su fita tare ana cewa alfijir ya fito alfijir na gaske na ƙarshe wanda daga daga shi shikenan sai kiran sallar alfijir to yana fitowa magariba da isha'i larurin su kuma ya fita kenan sai sai wani muktaru da su lokaci muktari na sallar asubahi shine min alfajir daga fitowa alfijir ilan isfari har zuwa lokacin da gari zai waye tangaran fayan fayan shine al isfari al'ala wayewar gari mafi ɗaukaka ya zama cewa kana hango kowa daga nesa gari ya waye tangaran amma rana ba su fito ba yau kafin in kafin rana ta fito amma gari ya waye tangaran wa daruriyuhu lokacin darurin asubahi din nan shi kuma ila tsoro ishin su shine har lokacin da rana za ta fito in har rana ta fito to lokacin kuma asubani ya fita gaba daya muktari babu daruri babu na fara shi kuma wani an fahimta yace wal qada'u fil jami'i ma wara zalika ramukan sallah a duk sallolin nan gaba ɗaya da aka ambata da azhar da la'asar daruri suna karewa shi mana faduwa rana yawa magariba na shiga daruri ya kare na azhar da la'asar yawa magariba da isha'i su kuma alfijir na fitowa su kuma larurin su ya kare ita kuma asubahi rana ta na fitowa larurin ta ya kare to abinda ake cewa qaba'i shine duk lokacin da ya zama za ka yi sallah a wajen larurin kowanne kowace sallah ma'ana idan ka go ba kai sallar azhar da la'asar ba ko kuma ba kai sallar azhar ba azhar ba ko kuma a ce ba kai sallar la'asar ba ma'ana ko biyun baki ɗaya ko ɗaya kawai a ce ba kai yi su ba har rana ta faɗi to sunan abin da za ka yi na azahari na kola aka sunansa kara'i ba sunansa a daɗi ba na fatan fahimci wannan wannan hukuncin yana cikin hukunce hukuncen da muka ambata ran da muka fara wannan magana ta lokaci a cikin hukunce hukuncen da malaman usulul fiqh suke ce ma ahkam al-ahkam al-wad'iyya al-ahkam wani al-wad'iyya wad'iyya shine lokutan da ko kuma kai hukunce hukuncen da Allah ya sa su alamomi ga al-ahkam al-taklifiyya yau kaga akwai dama kamar da ga mana akwai as-sihha akwai al-fasad akwai al-butlan akwai sababi akwai sharadi akwai kuma ada'i akwai qaba'i akwai ruksa duk waɗannan hukunce guda takwas ana ji musu ahkam wad'iyya yau ruksa shine rangwame kaga wannan shi ma ai ba mu ne muka rangwama ba ko Allah ne ya rangwama mana yau haka nan kuma wannan ka ce sallah za ka yi ta ada'an ko qaba'an wannan Allah ne ya sa wannan lokutan mu kuma zancen yin wani abu haram ko halal ko mandubi ko mustahabi da makamantan wa'annan sune hukuncin ku suka shafi abin da zamu aikata ina fatan fahimci wannan yau to ne iya abin da ya ambata mana kenan yana da cikin abin da ya kamata kowane ladani dama ya zama cewa ya san waɗannan waɗannan lokuta ya zama cewa an san su wani lokaci ne sallah kaza take shiga wani lokaci sallah kaza take shiga wajibi ne ya zama cewa kowane ladani ya san wannan yanzu alhamdulillah muna da abinda ake auna lokutan nan duk kafin lokacin su ya zo ta hanyar ilimin zamani kuma ba laifi bane yin haka ba cikin ilimin gaibi da aka hana mutum nema dama ilimin harkar taurari iri biyu ne akwai ilimin sanin yanayi yadda za a gano lokacin sallah da shigar wata yau ɗaya ga wata biyu ga wata wannan ba shi da laifi lissafi ne da malamai suke yi malaman wannan harkar don su gano mana wannan lokuta ne wannan dama can akwai shi malamai suna yin tafi ne a zamani da ya gabata da daɗewa amma ilimin da za a yi na taurari don a alakantar da shi da ayyukan bayi ta ɓangaren akwai sa'a ko ba sa'a wani shi ne aka haramta yau a duba cewa yau tauraro kaza zai fito ba sa'a a kasuwancinka yau wannan haramun ne shi ne za a auka cikin shirka amma ilimin da za a yi na sanin yanayi don a gano tafiyar rana a gano tauraruwa kaza adam Allah ba ba mu ya gaya mana cewa ya tahtadu bi hako domin kamar misali abin nan annujum Allah ba ya sanya mana su su taurari don mu gano lokuta don kuma mu gane hanya akwai taurarin da misali mutum ya san harkar taurari sosai zai ga ko wasu waɗanda a koyaushe a yanayin su baya canzawa in lokacin yanayi kaza ne ko za su yi maka in lokacin bazara ne taurarin nan zaka da wani da wani wata suna ne su duk suna da suna abun malaman abu ne za su gaya maka da wanke da wanke suna guri kaza in ka zan su lokacin kaza yayi ko kuma kana so ka tafi makka in ka kama hanya kai gaba lokacin da babu hanyoyi kawai tinkarin abin da za ka yi in ka gwani tauraron akan wannan hanya take har ka shiga maka wasu malaman duk akan wannan suka fahimci abubuwa a da lokacin da harkar zamani ba ta kai yadda ta kai da za a iya binciko abubuwa da kayan waɗannan zamani ba abin da nake son bayyana shine ilimi na binciken sanin lokaci da ake a zamani tun kafin lokaci a zo ana faɗa mana yanzu a rediyo cewa lokacin sallar azahar zai shiga karfe kaza la'asar za ta shiga karfe kaza wannan ba laifi bane mun fahimci abin yau kar a samu matsala akai to Allah mu dake taimake mu alhamdulillah Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kara mana fahimta ya ba mu kuma ikon aiki da abin da muka karanta Allah subhanahu ta'ala ya taimaka mana ya kara tsare mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya abubuwa da suke damun kasar mu kullum kar mu guji da yin addu'a akai Allah maɗaukaki muke roƙo ya yaye mana su ya ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali ya kawar mana duk abin da zai dame mu الله سبحانه وتعالى قال تبتد مؤخرا الدين سبيس سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بإذن الله